بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda ya yi daidai da daren 23 ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya daidai da tara ga watan takwas miladiya shekara dubu biyu da shida a cikin wannan littafi mai suna kitabul akhdari kuma kai tsaye ana jin ne da sauraron mu daga masjidin taqwa masallacin da aka yi sani da suna masallacin alhaji dan teci a wannan unguwa ta mu ta zariya a wannan gari namu na maradi a ƙasar mu Nijar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sake saukar mana da kwanciyar hankali da rahama shi da arziki da tausayin shi a wannan ƙasar ta mu ta Nijar da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Taken karatun namu shine karatun hadisi da aiki da shi shi aka ɗaya zama lahiya ga musulmi. Satin da ya wuce muna mun ɗauko bayani dangance da abin da ya shahi sallah ko nan ne muka tsaya inda ma ne yake ce mana awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasrih imanihi thumma ma'rifatu ma yusbihu bi fadl 'ainihi muka ce mun yi bayanin sallah to sai muka ga babu yadda za a yi mutum ya inganta imanin shi matuƙar bai san miyar musuluncin ba mun yi bayanin abin da ake ce ma arkanul islam a gulguje ko to muna cikin bayanin arkan islam akwai ne bayanin shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ni wa tuqimu salata tsaya da sallah wanda muka ce sallah mu bayani yana da ɗan tsaho kan sallah mu kusan muhadara guda biyar nan dangance da suffa sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan mai kan ƙarin bayani dangance da abin da ya shahi sallai sai ya koma ya bibi wancan muhadarorin da muka yi a takaice da uwa sallah shi ne rukuni na biyu a cikin addininmu na musulunci wanda duk annan muhammad sallallahu mun karanta hadisi wancan satin da yake cewa tsakanin bawa da kahauci shine sallah duk wanda ya bar sallah ya bar musulunci haka mai muku bayanin wasu yayi magabata dangance da abin da suke ɗauke sallah akwai littafi wanda ake ce ma ta'azim qadr salah da mutum ya ɗauke shi ya karanta zai ga muhimmancin sallan nan wadda ba abin wasa muke ba mun fahimta yan uwa wanda yana ɗaya daga cikin muhimmancin sallah sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna hilin yaki fa suna wurin ɗaukar kalmar musuluncin suna kiran mutane su shiga musuluncin in sun iya su yaƙe su ana cikin yaƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da aya ayi sallah Allah ya ce hasibu ala salawati wa salatul wusta yaƙi ne ake don ɗaga kalma Allah Allah ya ce kuma a yi mishi sallah ka a yi sakaci da wannan sallah to in wanda yake halin yaƙi ba a ya bai wasa da sallah ba ina mu wanda muke zama cikin gida mun fahimta uwa wanda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa in khiftum in kuna halin tsoro sai Allah ce farijalan aw rukbana ku yi sallah kuna saman kan abu hawanku kana saman me ake cewa motocin nan na soja kana saman bindigan nan bitat ko kajo ni suna kana saman kato kana sallah kwarai da gaske kana kallo ko wallahi ko yaƙi ne kake yi na ɗaukaka kalma Allah kana sama motar nan lokacin sallah ya wuce ba ta yi ta ba za ka iya yin rinda ka bar musulunci kuma za a iya kashe ka kashe ga wutar jahannama in dai kullum muna cewa ba a ɗaga ma wa'ancan sahabban ƙafa kan sallah ba to ba wani sirri da yake da uzuri kan sallah saboda ni sai Allah subhanahu ta'ala ya ce kalli halin koyo kai sallah kana kaman ka a bahonka ba a ce sai kun yi jam'i ba ka a kashe su kun gani malumai su sun yi bayani akwai salatul khawf ko ta zo nau'o'i iri iri yadda za a yi ta Allah subhanahu ta'ala ya ce cewa fa iza amintum bayan an ida yakin an samu aminci ko an yi ko sai Allah ya ce ni fadkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun shine sai ku koma ku yi sallah irin yadda ake yin sallah da mun fahimta yan uwa nan da kun ga wasiya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karshe karshen rayuwar shi shine a kula da sallah yana as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ga sayyidina Umar yake cewa la hadathul islam wa man taraka sala babu rabu a musulunci da duk wanda ya bar sallah mun fahimta yan uwa wanda akwai hukuncin hukunce mun sani ba sai dai in mun zo inda mai ahalin yake bayanin sallah in lokaci ya aji sai mu dan taba su sai mu ce insha Allah ta'ala bayan sallah sai abin da ya shafi zakka ɗan uwa zakkan nan abu ne wanda yake rukuni daga cikin rukunan musulunci wanda Allah subhanahu wata'ala ya karantar da yadda za a hidda zakkan nan duk wanda ya hidda zakkan nan ba irin yadda Allah ya karantar wato bai yi zakka ba kaga ya kamata masu kuɗin mu su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala dangance da abin da ya shahin zakka wani za ka ga yana bakin ciki ya kirga in ka kalla da Allah kashi nawa ne aka ce a hidda cikin zakka a yan karancin ko cikin arba'in kai yanzu a kaddara a ce dala arba'in tana zakka cikin dala arba'in a ce ka ba da dala guda tana bakin ciki sai dai ka ce to ina tsoron in ba wani kamin shekara ta gero shi ma bamu san ya Allah zaya ba amma bari in tara su su ishirin in babba su na dai kan in ba su cewa za su ba da za a yi kaga wannan ba daidai bane ba duk wanda ya wannan ba shakka bai zakka ba wani malamin mu malam kai yana ba da labarin cewa wani mai kuɗi ne ya zo ya yi wa'azi kan zakka sai ji mai kuɗin tsoron Allah ya kama shi shi gaskiya sai ya hidda zakka yace ma malam ya kira mutane a zuwa kille kuɗi malam yace tun dare suna kille kuɗi har aka babu kuɗi da ba ana hidda malam yace shi har ya mutu safiya kai ya nemi wani gina ko na miliyan arba'in da yana kallon haraka ta buɗe ya ce ko da suka je suka ga mai rubuta ya kalla shi yace kawai ce wallahi ba ni iya hinda wannan kuɗin yace wallahi ba iya ce malam ka sai ya ne samu kuɗin ga jin dariya da kai in wahala ke ba da kuɗi akwai wanda sun hika wahala Allah bai ba su ba in shekaru ke ba da kuɗi akwai wanda sun girme ta Allah bai ba su ba mun fahimta uwa wallahi duk wanda duk wanda ka gani da kuɗi ko ko ya ce ma ga hanyar da ya yi shi ƙarya yake shi arziki na Allah ne kamar yadda malam Bahaushe yake cewa dare ɗaya Allah yake yi da turi to haka nan ne in Allah ya rubuta mai arzikin ne kai wallahi ji a kada a raya sai kai arziki in kuma maciyaci ne kai babu yadda za a duk abin duk an tattaro ma kuɗin duniyar nan sai kai sai ka cinye su ne ka koma halin da kake da idan masu kuɗi su yi tsoron Allah subhanahu ta'ala wanda ƙalubale ne zuwa gare su wallahi akwai cikin gari yanzu za ka iya samun yanzu maraɗin na ana iya hidda mai kuɗi goma wanda yana iya ci da maraɗi amma sai ka kalla ɗan uwansu na jini suna matsala abincin ci abincin ci ai Allah wadarin kuɗinka wallahi baka more ma arziki ba kuma wannan kuɗin ko ka jira ka gani mutuwa za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu eh menene ayan nan inna ma amwalukum wa auladukum inna ma amwalukum wa auladukum fitna da iyanku da dukiyoyinku fitina ce wannan dukiyar fitina ce shi yasa kai amfani ka more ta kahin ta kunce ma wallahi sai ta kunce addini yana buƙatar taimako ka taimaki addinin ka ɗan uwanka suna buƙatar taimako ka taimake su shi ne daman duke shi ne kai ne arziki ne amma jinna kuɗin da shi kuɗin shi daga shi sai mata shi sai ɗayan shi ai maciyaci ne wani ba mai arziki ba ne shi yasa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce sahabban shi ba wai tarin kuɗi ba shi ne ake ce ma arziki yace a abin da ake ce ma arziki shi ne wadatar zuciya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ya azurta mu da wadatar zuciya zaka samu wani mai kuɗin yana da jikka yana da jikka ɗari amma bai iya sadaka jikka guda a ciki kai kuma za ka kana dala ɗari za ka ihe da dala arba'in dala hamsin ka ba da sadaka kaga shi wannan Allah ya jarabe shi sai sa mai kuɗin da zuciya bai sa mai shi ga hannu ba shi yasa za ka ga magabata suna addu'a Allah ya sa wannan duniya a hannunsu ba a zuciyarsu ba duk lokacin da kuɗi suka shiga ma a zuciya ka shiga uku daga an kira ka an ce alhaji an tarbe ma mota sai ka faɗi daga nan wurin saboda kai dukiyar ka sa ta adam kai ne kana kallon in babu ita ba kai ba wata rayuwa mai daɗi wanda malamai sun tattauna dangance da wai da Allah ya yi ka mai kuɗi mai taimakon addini da Allah ya yi ka talaka wanda yake mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan matsala ce wanda tun sa Abubakar da su Umar suke tattaunawa wanda yake a'a mai kuɗi yayi wanda yake talaka yayi amma bari mu gani wa zai zaba sai da na Abubakar yake to shi dai da Allah ya yi shi gani shakir ko talaki ai mai kuɗi mai gode ma Allah subhanahu wataala shine mai sa dukiyar shi inda ya dace da kuma fakiru sajir shine talaka amma mai biyayya ma Allah subhanahu wataala ka sa akwai talaka mai girman kai Allah ya raba mu wallahi karshen bala'i ka zama talaka ba ka da kowa na sai girman kai yomin za a ma kaiwa baka aje ba baka ba wani ajiya ba ko gidanku ake abubakar labari saboda hali talauci kuma ka kiya za duk in shiga mutum da arziki tana cewa an sa hanyar da ya samu kuɗi kai da ka ga mai kuɗi kai ka ba hanyar mana kawai an ɗauka yanzu ba a samun kuɗi shi arzikin nan na Allah ne ko ɓacewa mutum zai wallahi in Allah bai karanta ya samu arziki mutum nawa wurin ɓacewa a samu dukiyar suka haukace mutum nawa suka mutu kuma ba su samu ba duk wanda ka gani ya bace ya samu dukiya to Allah ya rubuta sai ya same ka rishin hakuri ne ya kai shi cikin wannan halin har ya bace ya mallaki wannan dukiya ta hanyar kasa Allah ya azurta mu baki daya kun ga na Abubakar yake to shi dai gaskiya yana kallon Allah ya yi shi mai kuɗi mai taimako addini wasu cikin sahabbai suka ce su gaskiya sun yi su zama su zama to talakawa masu biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala ko a cikin alkur'ani za ka ga ayoyi kan talaka mai biyayya Allah hadisa annan Muhammad sallam sai su yi ta karo da juna sahabbai wanda ya ce ai Allah ya ce kaza jami'u bi amwalikum wanda ya ce a ai annan Muhammad sallam ya ce ma talakawa sai sarja masu kuɗi shiga aljanna shi yasa wannan matsala ce sai dai a ce kowa ya zaɓa ni da na bar maraina a na bar maraina ni dai a to annabi Muhammad sallallahu da yana addu'a annabi da kanshi yake addu'a yana cewa Allah ka kashe ni ina tallaka kuma ka tada ni cikin talakawa to liman baka yago kuma za ka gano ri annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi daga talaucin kuma to shi yasa Allah ya raba mu da talauci talauci na zuciya shi ne babban talauci amma su ma talakawan suna da falala in sun ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu daga cikin Allah inda baka ba mu kuɗin ba to ka samu cikin talakawan ba su minka in kuma ka haɗa mun bito ita dukiyar na akwai wani abu ha ka diba duk yadda kake taimakon addini da dukiyar ka sai Allah ya tambaye ka didala ta ina ta shigo ta ina ta hisa wannan kadai ya ishe ka in kana da kuɗin ka tsaya kai nazari ka ga kai aikin nan ba ƙararren gane ba sai ka ce kai bari ma an kira mutane in kira raba musu wani da kuɗi ya ce malam dan ba san ya ake samun kuɗin ba shi yasa dan ina gabe ake samun kuɗin ba ta wani cewa za a wanda a tambaye shi can wurin to kenan akwai zakka bayan zakka sai ne wa sawmu ramadan ko da azumi na wata ramadan wanda shi ma mun yi bayani kan shi ne so sai dai koma shi ma ya saurara sai kuma aikin hajji da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ma ko kuma ya bashi iko ko wanda malumai sun tattauna dangance da aikin hajji da wannan zakka shi wai yanzu mutumin da yake da kuɗi ya tsegin da zakka saboda maciyaci ne shi ya mutu to wai an raba gado ba a hidda zakka ba koko magana mafi inganci cikin maganganun malamai shine sai an hidda zakka sannan a raba gado suka ce saboda zakka haƙƙi ne na bayan Allah kuma ko an hidda sai Allah ya shaƙe shi yake dan mu bai bada ba amma kuma dole sai an hidda suka ce ko aikin hajji fa shi ma yana ɗaya daga cikin rukuni daga cikin rukunin musulunci to wai gun mai kuɗin da yake da kuɗi kuma bai sayi aikin hajji ba wai an ce da yin lafiya ce raka abin miliyan biyu abin ya yi tsada yana da kuɗi ya ga kuɗin da an sha wahala an nema kawai kuma a sai aikin hajji milika har ya mutu bai sai aikin hajji ba sai malamai suka ce to shi yanzu wannan shi ma za a iya ɗauka cikin kuɗin shi dole a sai amin aikin hajji ko ko suka ce a shi wannan ba a mai aikin hanya ku bar shi Allah ya yi karo shi da mahalicin shi Allah ya hukunta shi daidai yadda ya kamata ya hukunta shi saboda shi ba ɗaya da yake da wannan mai kuɗin da san ko an fahimta ba shi ma ina ji akwai karatun da muka yi mun ɗan tsawaita bayani dangance da wannan hukunce hukuntan cikin karatu abu una hadis wala wani darasi ne ma
kawo a gyara eh
kenan hadisi dai na uku aha to kenan mai son ƙarin bayani sai ya koma mun kawo maganganun malumai yadda wani magana ne ya yi magana ingantacce cikin maganganun malama wanda in mutum ya ɗauki jami'ar ulum wal hikam na babban malamin ibn rajab al hanbali da kuma min hatta rabbaniya ko shi ma haka na sayyid fawzan da kuma ga na allamatul ishamin shi ma gabana duka sun tattauna biyu hukuncin to kawai da mun ɗauko magana wanda yake shine magana mafi ne ya ce muka wuce sai wannan mala'ika jibril sai ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akbirni anni anil iman wanda shi ne mai ahalin yake tafi imanihi yace al iman shine an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yace ai abin da ake ce ma imani shine an tu'mina billahi kai imani da Allah wa malaikatihi kai imani da mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala wa kutubihi kai imani da duk wasu littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa rusulihi haka kai imani da duk manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir haka mutum ya imani da ni ranar tashin alkiyama sannan mutum ya imani wa tu'min da qadarin khairihi wa sharrihi mutum ya imani da kaddara na alkhairi da kuma na shari malamai suka ce kai tsaye sai Allah subhanahu ta'ala ya fara da ni an tu'mina billah wanda akwai ayoyin Qur'ani sun shiro irin haka an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi sai Allah subhanahu ta'ala ya fara da al'amarka na gaibi akwai wanda ya sanya Allah subhanahu ta'ala yake sai dai abin da ya gaya mana na sunan shi ko na sukka shi ko sai ce wa mala'ikati wa sai da mala'iku suke kuma sai Allah subhanahu ta'ala ya fara da ni al'amari na gaibi an to min billahi wa malaikatihi wa kutubihi sannan da littattafai wa rusulihi da abin da ya shahi manzanni wal yawmil akhir da abin da ya shahi ranar tashin alkiyama sannan kuma mutum ya imani da kaddara na alkhairi da kuma kaddara na sharri to kenan haka in mutum ya ce ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma kamar da can mun taɓa muku bayani akwai abubuwa da ake son mutum ya ƙudurce ya yi imani da su na farko mutum ya rada samuwa Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimta ya uwa ai akwai masu cewa daina Yusufa ko wanda suke cewa babu Allah subhanahu wa ta'ala ko to na farko ka yarda da shi Allah akwai shi mun fahimta an tu'min billahi shine ka yarda da shi Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi bayan wannan sannan ka yarda da duk wata halitta da ka gani duniya Allah ya yi ta shi ya halitta sammai shi ya halitta kasai shi ya halitta kaza shi duk halitta da ka gani duniya ka yarda Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai ya wannan halitta kuma ba mai ikon canza wannan halitta ba mai ikon komai cikin wannan halitta sai shi da wannan halitta mun fahimta ya uwa sannan kuma ka yarda da duk wani siffa ka yarda da duk wani suna da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kun shi kenan kaka zamo cikin masu masu masu wuce gona da iri cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma cikin siffofin shi wanda za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ai shi Allah ya daidaita akan al'arshi sai ta kawo wasu tarkacenka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yadullah fawqa aydihim kai ta kawo wasu tarkacenka Allah ya yace yawma yukshafu an saqin duka kawo wani shirman ka kace a'a ai Allah yana nin kaza Allah yana nin kaza duk wani suna duk wata siffa da Allah ya bar ya sa mutum shi ko to ka tabbatar ma da Allah subhanahu wataala ne siffa ai ta tun da yaushe mun an taba wannan bayanin ko haka shi ma mai son karin bayani ni karatu dangance da ainan la idan Allah ya ce Allahu fi sama mustawiyan ala al-arsh wanda shi kuma cikin karatun muna fidatul asfal in ba na manta ba darasi na shidda ko kuma darasi na biyar ko to kenan an so umina billahi kenan wannan shi ne bayanin shi a gobe sai wa mala'ikatihi ka yarda da akwai wata halittun Allah wanda ake cewa mala'iku ai dai kaga ba wanda ya sanya mala'ika yake ko to ka yarda tunda Allah yake yana da mala'ikun nan ka yarda da akwai kaka kuskura ka ce ba ka yarda da akwai wani abu mala'ika ba kamar yadda wasu daga cikin yan qur'aniyun suke cewa ai ba wani abu da ake cewa mala'ika sai Allah ɗan alaka su da suke cewa a ai mala'ika ma Allah ne kaga wannan magana nasu magana ne na bata to ka yarda da akwai halittun Allah wanda ake ce mani mala'iku sannan kuma su mala'ikun nan ka yarda ayyukansu ya bambanta Allah ya ce wa'anda su za su kula da kaza wa'anda su za su kula da kaza wa'anda su za su kula da kaza sannan ka yarda da duk wani suna da Allah subhanahu wata'ala ya ba wani mala'ika ka yarda da duk wani aiki da Allah subhanahu wata'ala ya wakilta ma wani mala'ika kaɗan ya yi shi kaka ce shi kaɗan ya isa ya wannan mun fahimta yan uwa kamar yanzu misali akwai mala'ika jibril wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa shi ya zama mu na aike ko to kaka ce yanzu duk qur'anin nan mala'ika jibril ta dai kawo shi kaka ce a wai yanzu ana yin malaku shi yanzu mala'ikun nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa ma ja'alna ashabun nari illa mala'ika wai Allah bai sa ma'aikata na gidan wuta ba sai mala'iku ta ce to su mala'iku ta ba ta ce sai ba ka ce ko ka yarda in gidan ma'aikatan gidan wutan nan mala'iku ne ka yarda akwai wani mala'ika wanda ake ce mun malaku shine ke kula da wutar ka yarda akwai duwan sannan ka yarda akwai wani mala'ika da ake ce mun malakul maut ne zare rai wanda bahaushe ya same suna a zara'i ko kuma cikin shi ne isra'iliyat wanda ba tabbata ba sunan da ya tabbata na mala'ikan mutuwa shine malakul maut wanda ya zo a Qur'ani kenan ko sannan ka yarda akwai wani mala'ika wanda Allah subhanahu wata'ala wanda ku tuna mun sunan mala'ikan na wanda zai busa tsaho Israfil shi da wani ce kawan nan da wurin shi yake da ya busa kowa ya kama gaban shi sannan kuma ka yarda mala'iku bayan Allah ne wanda ba su ci ba su sha mun fahimta sannan kuma ka ya zama la'ikun nan ba su saba Allah subhanahu wa ta'ala kullum aikin su bo umarnin Allah kullum aikin su bo umarnin Allah mun fahimta yan uwa duka wannan muna tafiya ne a gurgurzu saboda na ga gamu darasi na shidda har yanzu muna jumla na wasu bayan mala'ikun nan ko sai abin da ake ce ma wasu tubihi mutum ya yarda da duk wasu littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar kamar misali ne التوراة زبورة إنجيلا سوف إبراهيم سوف موسى duk wani littafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka labari ya tabkar ka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabkar da wannan littafin mun fahimta ɗan uwa kakka kuskura ka ce ai littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabkar ma da annabi Isa ƙarya ce duk musulmin da bai yarda da injila ko duk musulmin da bai yarda da injila ba ba musulmi bane kafiri ne dole a matsayin ka na musulmi sai ka yarda akwai kamar ka ce mishi bibil da yadda zamu yadda kowa zai gane sai ka yarda da shi ka yarda da at-taura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sarkan ma annabi Musa ka yarda da zabura wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sarkan ma annabi Dawud duka annabawan nan to ka yarda sannan fa ina hukuncin aiki da littattafan nan an soke tun da alqur'ani ya zo shi ma da nassin alqur'ani tun da alqur'ani ya zo duka wancan da tattafan yanzu babu mu ba aiki da su Allah ya san mala albani ce duk inda kaji an ce wani malam ne at-taura malam ne injila malam ne zabura ce duk bokaye ne to Allah bai mu da Allah ya ba alqur'ani ina sai ina koma ba ta lokacin ka da tattafan da duk an takuɗe su an ɓata su wata rana sai na Umar ya ɗauki wani takarda in ba na manta ba na injila na cewa a kalli ko nan takardar nan wata dace da alqur'ani Abubakar ya ga Umar ashe ko ran annabi har ya ɓaci yace yanzu ban zo muku da abin da yayi wannan ba ni ya haɗa ku da wancan littattafan abin da yace ni annabi Muhammad sallallahu ni ne rabon ku cikin annabawa alqur'ani shine littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar muku wai kallon Umar bai ce ba littafin ya saba yana kallon cewa wannan magana ta dace da cikin bibil bibil ya ce kaza qur'ani ya ce kaza amma ra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baci mun fahimta yan uwa kenan sai mun yarda da wannan littattafan amma kuma hukunci da aiki da su babu mu babu shi mun fahimta in ka karyata mu ka karyata alqur'ani to ku ya kuri kamar da nake muku muna tafiya ne a gurguje me san karin bayani sai ne dauki wannan littattafan wanda muka ce musamman na Fauzan da na Usaini gaskiya kun tsawaita bayani tun daga shi nan gabana ina kallo ga na Fauzan nan ga na Usaini duka gabana to ina tafiya kun ji karatu ai ba irin wancan satin ba mun dan hita mu bayani ko sai ni أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه سن ورسله sannan ka yi imani da manzanni duk wani manzo da Allah subhanahu ta'ala ya baka ya bada labari a cikin alqur'ani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya to ka yarda da wannan annabi ne kuma manzo Allah ne ina hukuncin musulmin da yake bai yarda da annabi Isa ba ya bar musulunci ya koma kahu original wanda iya mutu ya shiga wata salihi da fiha abada dole sai ka yarda duk wannan annaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ni ya aiko mu da su mun fahimta yan uwa to me hukuncin shari'a su shari'a man qabla na ko shari'a wanda suka gabace mu me hukuncin shari'a shari'a su a gare mu a an shahi ta baki ɗaya malumai su yi maganganu guda uku mai so shi ma tsarin bayani sai ɗauki littafin ya karanta. To, an to amin billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ko sai wal yawmil akhir kai imani da rana ranar tashin kiyama. To, ita ranar tashin kiyama rana ce wadda Allah subhanahu ta'ala ya sa mata sunaye mabambanta a cikin alkur'ani mun fahimta yan uwa to kuma haka ranar tashin kiyaman na akwai wasu daga cikin shedanu akwai wasu wanda suke da akida na bata wanda suna ma karyata ranar tashin kiyama mun fahimta aidiya na san wasu sun san daga cikin mutanen nan ko masu ta ranar tashin kiyama su cewa babu wani abu sakamako ina ji ba ku bibiya hatta zamani ma ko akwai su da yawa wanda suna ta ranar tashin kiyama wasu suna karyata da ni azabar kabari ma suna cewa babu ita kenan ita ranar tashin kiyama ka yarda wata rana ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari za ta faruwa na daga cikin imani kenan kaga baka san ya za ta kasancewa ba amma ana so duk wani labari da Allah subhanahu ta'ala ya bada da yanta da wannan ranar kai imani a matsayin ka na musulmi ka yarda kamar muna bayani da mi'alar yake tafsirin imani kenan ka yarda da abu ranar sannan ka yarda kuma duk wani wanda ya mutu ranar nan sai ya tashi mun fahimta ya uwa sannan ni mutane ya za ku tashi ranar tashin kiyama a za ku tashi yaya tsarara kuntar kaka ce a'a tun da dai annan muhammad salam ya baka labari ka yarda Allah ya kanna na Aisha Allah ya kara masa yarda ta ce ya rasulullah sun tur maza da mata ce kai lallai rana Aisha ba ki fahimci bala'in kiyama bane ki ai bala'in rana ya wuce ka gane kai ma sun farkake balle ka kalli wani kiyama baka ji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh ku zo wani ayoyi za mu fara da su cikin tashin kiyaman ba tana da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a sai ce ni yawma yakunu an-nasu kal farashin mamsus wani sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana idza sama'un shaqqat wa ajlat li rabbiha wa idza al-ardu وعلقت ما فيها tunan ne sai na adam ya ce ni in ko ko kasa za su rata arin zara ya kullu da insani to ni ne ko hawa abubuwa ha kai rikici hankalin mutum ya tashi sai Allah subhanahu wataala yake cewa ni ya kullu insani yawma idin ne ne yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka au ita ma ta saukar da kanta umarni ne Allah ya mita kalli ga Allah yake idan sama'u shaqqat ita sama in ta tarwace ta tsatsage ba haɗawa za ta yi ba ba wata a'a ni take wa ajnat li rabbiha nutsuwa take ta ce Allah ni kake so ayi tsagewa ne da kake ayi ya kake so ayi ƙasa za a yi duk wani abu a akiratul azumi a tsalaha duk wani abu da ke da ko ciki sai ya nutsu duk wanda ya mutu sai ya tashi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa thumma innakum yawmal qiyamati tusba'atun za a tada mu ranar tashin kiyama to sai Allah subhanahu wataala yake cewa ka fara ta rana ce yawma yashru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani a Allah ya ta zanawa Allah na cewa rana ce wadda kai mace mai shayarwa za ta yi wuji da abin da take shayarwa kalle da uwa take ta san ɗanta amma kiyama za ta yi wuji da ɗanta kai uwa za ta rinka gudun ɗa ɗa zai rinka gudun uba mata za ta rinka gudun miji miji zai rinka gudun mata Allah ya ce cewa ni eh ayin da inda yake cewa kowa yana ta kan shi mutum ne minhu yawma idin kowa fa ta kan shi ke ranar nan kai Allahu akbar kaji Allah ce kuwa ka gan sheke ko to amma wallahi shehu tijani kun san me yake karani muradan la muridan a cikin diwani wa inna li liyal mulku wa tasrif cewa ha kiyama yake mu mu su tijani awasa yace ai mu za ka ga ranan nan kowa neman mu yake yace kai mulki ba shi ɗaya da kiyama hannu na yake wallahi ƙarya yake yi Allah subhanahu wa ta'ala ne yake liman mulkul yau lillahi wahidul qahar Allah ya tsaya da mulki ya amshi ya ba mu kanshi wannan ba gaskiya bane ba kalli Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu kullum ra'in kowa ta kanshi yake yi amma shi ya ce ban shi kamar ya ce kiyama ya gano wallahi duk wanda kaga yana wasa da alkiyama asali ya jahilci wayo Allah subhanahu wa ta'ala kaga na Allah yana ce yana ba mu labari ne ko gashi wanga in an busa kafan wanga ya rikice kowa na gudun kowa sai Allah subhanahu wataala mu komo kuma nan inda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin wasa ma'izatul buruj ko kasa kasa inda ake magana kiyaman nan da littafi ha wa amma man utiya kitabahu فسوف يحاسب وينقلب to kaga na da gaskiya abin da zai faru a ranar tashin kiyama menene miƙa littafi ka yarda kan wani ya ce zo na sa ta cikin aljihu na wallahi ce ta kaza ko duniya mutum ya ce na saka cikin aljina ai ka san ƙarya ake yare na to na aljihu ne za a saka to balle ya ce wai zai kwashe ku ku da yawa ya yi muku transfer daga wata zuwa aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza tuhfi nushrat takardun Allah ce za mu watsa su ne kana tsaye sai dai ka ji takarda ga hannunka to ranan nan ne fa Allah tsare mu zaka ji ana cewa mali hazal kitab wannan wani irin littafi ne la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa Allah subhanahu ta'ala yake cewa yawma tahidu kulli nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida Allah ce wa yuhaddirukum Allah nafsa Allah yana tsoratar da mu ne kalli Allah ma yi hadar kitab wai wannan wani irin littafi ne la yughadiru kamiratan dan alamin abu sai da aka zo da shi haka duk girma abu sai ya zo da shi Allah ce ai wa wajidu ma amilu hadira abinda kuka aikata ne gashi nan yassara a kitabata kafa bi nafsika yawma alayka kalanta littafin ka ya ishe ka kai makanka hisabi kinan mu yarda na daga cikin abin da zai faruwa ranar tashin kiyama shi ne ne za a hisabi za a rarraba ma mutane littafi littafin nan wasu ya za ku samu shi a hannun dama wa amma man uke kitabahu bi min wani wuce Allah subhanahu ta'ala ya ce wa amma man uke kitabahu bi shimalihi za a ba wasu ta hannun dama za a ba wasu ta hannun hagu to kuma sai wani wuce Allah ya ce wa amma man uke kitabahu wara a zahari ko yayi abin yake kenan uku za a bada wa a ba wani ta dama a ba wani ta hagu a ba wani ta baya aka ce asali su ne munafikai Allah ya raba mu da munafiki su sun ɗauka cewa wai littafin za a zawa ne a ce liman gana ka ladan gana ka wani gana ka to yanzu sai ya haka sai ya ɓoye hannun shi na hagu dama ya san me shinka sai ya bar na dama yana jira sai ka je na cewa to ya kuli ya laita ni lan uti kitabiya mu dai ga mu littafin namu ma wala ma'adul hisabun da ma sani ba mu sani ko aljanna sai Allah ya ce awa amma man uti kitabahu wa raza sai ne bayan ka sai kawai ga inna lillahi wa inna ya kuli ya laita ni kaza ya laita ya shiga uku ya kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare in uwa al'amarin na kiyama abubuwan da za su faruwa cikinta suna da yawa wanda mai san ƙarin bayani yana iya koma ya ɗauki al'aqidatul wasiya ne ko tahawiyya na babban malami Allah mata Sheikh islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda za ku yana ɗaya daga cikin wurare biya wanda ahli sunna suka yi saɓani da sauran ƙungiyoyi na ɓata wannan wurin alkiyama da kuma wurin ƙaddara amma za su ga mafi yawanci in ba wurin asma'i wa sifatu ba ko da sauran kungiyoyin ana tafiya tare su amma daga an zo nan ne ake yi wani wari na shi kowa ya kama gaban shi za ka wasu suna cewa ai kiyama kaza ai kiyama kaza ai kiyama kaza to wannan muna tafiya a gurje sai ma da yace wa tu'min da qadari mutum ya imani da qadara khairihi wa sharrihi na alkhairi da kuma na sharri to shi kuma qadaran nan shi ma haka na farko dai ka yarda duk abin da zai faruwa duniya Allah ya riga ya san da faruwar wannan abu duk abin da zai faru ka yarda Allah yana da masaniya kuma ya so abin ya faru da bai so ba asali abin bai faruwa wanda Abdullahi bin Umar aka ji wasu daga cikin suna ƙaryatar da kaddara ko da aka zo aka tambaye shi ke cewa aje a ce ma wannan mutanen babu shi babu shi har sai sun yi imani har sai sun dawo sun musulunta wanda tafsir da muka yi na Ramadan da muka zo inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa allazina yu'minuna bil ghaib wurin allazina yu'minuna inda muka yi bayanin imani shi ma mun kawo maganganun magabata kwarai dangance da abin da ya shafi wannan kaddara to babban malami Allah mutul islami sai yake cewa ita kaddara akwai wasu abubuwa guda hudu wanda ya kamata musulmi ya rada su wace na farko shine wallahu bi kulli shay'in alim ka yarda Allah yana da masaniya akan komai yace sannan kuma ka yarda la yadullu rabbi wala yanfa ka yarda shi Allah subhanahu wa ta'ala bai mantuwa mu fahimta ka yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba ilmu bane bai jahilta abu wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ta'khudhu sinatun wala nawm gangaɗi ma bai kama Allah subhanahu wa ta'ala balle kwana ya haƙuri na mance an kai lokacin sallah ai da mun taƙaita ma tun da tun da wuri kenan yanzu insha Allah rana mai zuwa sai mu tashi kan kaddara daga mun yi bayanin kaddara ina jimi'i da ko a idan sai mu koma cikin karatun misali inda malam yake cewa kuma ma'alfatu ma yakulu bihi fadlu ainihi